أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ودأها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba'ad jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam
muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi idan bu manta ba yau muna talata tara da watan ramadan shekara ta 1444 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine tara da watan uku shekara ta 2024 miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratu qaf mun tsaya akan aya ta biyar yau za mu tashi kan aya ta shida insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya albarkanci abin da za mu faɗi mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الموت والأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب Alhamdulillah a daren jiya mun tsaya akan cewa babu abin da yake ka haɗa kan mutane sai littafin Allah da hadisan annabi sallallahu Alaihi wasallam. Mun ga cewa diyan da ka kai ga barin sunna za ka samu kanka a cikin wata aƙida wadda 'yan aƙida kansu suna cin kansu da kansu kuma suna cin kansu da wasu aƙidu wanda ba na sunna ba. Babu abin da yake haɗa kan mutane. sai littafin Allah da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake mana bayani Allah yake cewa afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha shin yanzu mutane afalam yanzuru ila sama'i aqin wannan tambaya ce Allah yana nihin a aradu anil qur'ani wa lam yanzuru ila sama shin yanzu sun bujurce ma qur'ani ba su yarda ba da abin da ƙura'ani ya zo da shi walam yanzuru ila sama ba su kallon sama ayoyi na halitta a a'aradu an ayatin la sun yanzu sun bujirce daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ayatul kauniya ayoyi na kaun ba su duba ba zuwa sama suka ga alamomi na cewa lalle Allah shi yake komi walam yanzuru ila sama bisu kalli ba sama suka ga yadda take a falam yanzuru ila sama shin ba su dubawa zuwa sama fauqahum a saman su kaifa banaina ha su duba su gani ya muka halicce ta Allah ya ce ya muka gina ta wa zayyanaha kuma muka adanta ta wa malaha min furuj ba ta da wata tsaga tsaga wata taga ko tsaga ko yayyankewa duka babu a sama ba ka kallon sama wannan ina ka taba ganin sama ta yanke daga wani wuri ta faɗo shi kaɗai bai isa ba ya ganar da kai cewa wanda ya saman nan ya tsaida ta idan ya ce zai yi abu lalle babu wanda ya sai saba mai kuma zai iya wannan abun Allah yake ƙara gaya mana a cikin suratul mulk allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa shine wa Allah nan wanda ya halicci sammai guda bakwai rufi bisa rufi kun shi bayanin cewa daga nan ƙasa zuwa sama kamar tahiyar shekara 500 ce a samu ingarman doki wanda yake gudu ya zabga da gudu ana ta yi sai an shekara 500 yana gudu bai tsaya ba a nafsu vites nafsu gudun da yake tukwana zai je sama ta farko sannan kuma kaurin sama ta farko kin shi ma tafiyar shekara ɗari biyar daga sama ta farko hallo zuwa ta biyu haka nan kaurin sama ta biyu haka nan daga ta biyu zuwa ta uku haka nan kaurin sama ta uku haka nan haka nan ya tayi hayya zuwa sama ta bakwai ibaka rifi rifi rifi rifi sannan daga sama ta bakwai za a shiga wani sarari a tahi ya tahi ila masha Allah idan aka tahi tahiya wadda take ita ce kuma sai a iske teku ruwa ne a can sama teku ce a can sama sai kuma al'arshin ubangiji annabi ya ce wa kana arshihu alal ma shi kuma ubangiji al'arshin shi yana bisa ruwan wannan yanzu wani abun ka lura ka duba wanda ya wannan in ya ce ka yi in ba kai ba zai kama ka kana ganin wasa ne yake ba ku gani zuwa sama kaifa ba na Allah ya ce yace kaifa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut ai ba za ka taba ganin a cikin halitta Allah ba wani abin da yake ba daidai ba wani yankewa ko wata kofa farji ilbasara hal tara min futur yace dubi sake duba sama ka gani shin kaga wata taga kaga wata tsaga sun marji ilbasara karratai ka sake duba sau biyu ma in kana so ka taba ganin wata tsaga sama ta tsage ko baka taba gani ba Allah ce yan qalibu ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir ganin naka zai komo yana taɓaɓɓe yana ya walakantu saboda bai gaba abin da yake so ya gani bai gaba abin da yake so ya gani shine kana neman tsaga baka isa baka ga tsaga a sama fawqahum afala afalam yanzuru ila sama'i shin ba su dubawa zuma sama zuwa sama fawqahum kuma a saman su kaga wata hikima ce Allah yake gaya mana da yace zuwa sama sai yace a saman su in kace ba ku kallo zuwa sama kalkaistan ko a ƙasa take ko a wani wuri ko a gabas ko a yamma sai aka ƙara gaya maka a samanka a samanka take ita samai wai inda take ma sai an kwatanta maka subhanallah kaifa banaina ha yaya muka gine ta wa zayyana ha muka adanta ta wa malaha min furuj ba ta da wata taga wasu tsage sama sama duniya Allah ya adanta ta da tauraru zayyana sama a duniya bi masabiha kuma ta yace bi zinatinil kawakib mun adanta sama duniya da adan tauraru saboda kuma hutulu ne su taurarin wannan Allah ya adanta sama duniya da ka kalla in kaga ras sun huto gwanin kyau sai Allah ya ce mi wal arda madadnaha ita ita kuma ƙasa madadnaha mun shinhuda ta idan aka ce mad ana nihin duk inda ka je zaka ci gaba kana tsinkayen gaba shine shinhuɗe duk inda ka je zaka tsinkayi wani guri da a faransanci ake ce ma horizon l'horizon c'est là où le ciel semble toucher la terre gurin da kake ga kamar sama ta gamu da ƙasa amma in ka iso wurin kuma sai ka ga gaba Allah baka gani da wannan aya ce malamai suka suka malaman falaki suka dogara suka ce ai ita ƙasa dakwaye ce menene dakwaye kamar siffar kwai haka a sarari kawai haka saboda duk inda ka je akwai gaba duk inda ka je akwai gaba duk inda ka je akwai gaba madadnaha Allah ya ce wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya kuma muka jewa mata duwatsu suka daddanne ta kamar kusoshi ne na ƙasa don ka yi dorin doya hausa suka ce kata yi dorin doya ta kakkada ka ka san dorin doya doya in ka ɗauke ta sai ga wani wuriya ƙullo nan gurin wani wuriya ƙulla wani wuriya ya ciki haka take baka taba ganin zukut ba guri guda ko sai ka dinga gani ta yi wani doro a nan ta yi katar kwashe daga nan gurin to duwatsu Allah ya ɗora su a bisa ƙasa ƙusoshi ne a daddanne a daddanne katta girgiza katta komi da komi Allah ya ce waje alna fiha wa alqaina fiha rawasiya kuma wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij kuma muka tsiro daga cikinta daga dukkan abubuwa guda biyu masu kyan kama bahij mai kyan kama in an ce bahija mai kyau min kulli zaujin daga dukkan halitta na tsirrawa guda biyu shekaru jiya mun yi karatun kowanne abu Allah ya halicce shi bibi ko sai shi Allah shi kadai shine ahad to komi bibi ne Allah ya halice shi to duka wannan abun tabsiratan wa zikira li kulli abdin munib ai tabsiratan ne abun dubi ne ka gani ka wa'azu kuma wa zikira ambato ne li kulli abdin munib da dukkan bawa wanda zai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga nan gurin mushahadatan shine tafsiratan ka gani halƙu samawati wal ard halittar nan ta sammai da kasai yanda Allah kuma ya tsiro da tsirrai a cikinta da, da, da masu ɗiya da masu ganye da wanda ganyen nema ake ci a shayar da su da ruwa ɗaya amma ɗanɗanan su ya bambanta yanzu in ka shibka mangoro ka shibka gwaiba ka shibka menene kuma misali gwanda ka shibka mine kankana ruwa ɗaya za a ba su amma kowanne zai girma ya iyan shi amma dan wannan ya bambanta da wannan ɗanɗanan wannan ɗanɗanan ya bambanta da wannan ɗanɗanan amma ruwa ɗaya suka sha suka girma sai mai hankali mai tunani mai lura da ayoyin Allah yake tunani ya gano cewa wanda ya wannan abun kai abin da yace zai yi zai tafsiratan mushahada ce da kyau ku duba ku gani wa zikira an bato ne likulli abdin munib ga dukkan bawa wanda zai mai da al'amarin shi ga Allah in an ce anaba ilallah ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah kamar salatul salatul duha ai ana ce mata sal- salatul awabin sallar masu mai da al'amarinsu ga Allah sallar wanda suka mai da komunsu zuwa ga Allah kaga sallar duha ba lokaci lokaci ne da mutane sun shagaltu da wasu shagulgullansu daga sahiya rana ta dan huto babu wanda yake tunani ya je yayi sallah kowa 'yan kasuwa sun tafi kasuwa masu kanti sun bude 'yan ma'aikata sun tafi sun bude o- ofis ɗinsu kowa ya shiga shagulgulansu amma wanda ya mai da yake tunanin Allah lokacin nan takwas tara zuwa goma sai ya yi alwala ya je ya yi sallah ita ce ake ce ma salatu duha sallar wallaha sallar wanda suka mai da al'amarinsu ga Allah wannan kenan sai Allah ya ce mai gaba ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخلة والنخل باسقات لها تلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an sannan muka sabko ruwa daga sama mubarakan ruwa mai albarka fa ambatna bihi jannatin muka tsiro da wasu garake in an ce garake kamar gurin shibka lambu saboda a wata jiha musamman mu a nan Nijar a wata jiha in an ce garka ana nuhin gida gida wajen a- adarawa in an ce yana yana garkawa ne kenan yana gidan wani suke nufi hausa ta bambanta mu kuma nan mun ce garka muna nufin lambu haka ne ko haka Allah subhanahu wata'ala ya tsiro da wannan tsiro a cikin lambuna shine garakai wa habbal hasid kuma da ƙwayayyuka wanda ake girbewa kaga nan gurin anzalna minas sama'i ma'an muka sabko ruwa daga sama irin adadin ruwan da ake sabkowa kowace shekara daga sama bai taɓa ƙaruwa ba bai taɓa raguwa ba ko da ɗigo ɗaya haka ibn abbas ya ce annabi ya ce ruwan da yake zubowa daga sama kowace shekara c'est la même quantité adadin shine dai shine dai bai taɓa ƙaruwa ba ko da tsatsawa ɗaya ruwan da aka sabko bara wancan a duniya shine bara adadin aka sabko shine banan Allah ya raza a sabko adadin bai taba karuwa ba to anan mutum zai tambayi kanshi me yasa wata ran sai kaga wannan guri an yi hori babu ruwa wannan guri kuma an yi ruwa da yawa to wannan shine sha'anin na Allah subhanahu wataala Allah ya ce kullu kullu kullu yawmin huwa fi sha'an kullum shi Allah yana cikin sha'ani adadin ruwan da zai zubo ya daidaita a wannan shekarar zai ba bangare kaza kantite yawan ruwa kaza bangare kaza ya ba su yawan ruwa kaza bangare kaza ba a ba su komi kuma wani bi sai a yi ruwan ma a cikin teku a ƙara ma ruwa ruwa ikon Allah kenan kuma in Allah ya juya shi yasa kawai ai ta roƙon Allah ai ta roƙon Allah Allah ka ba mu ruwa akwai ruwan yana nan ba da Allah ban ya ga dama ba ku zai sai ya ba ku daidai da ku kuma kai ku ta roƙon Allah ya ba ku masu yawa ya ragalgaza muku gidaje ya ɓata muku gonakai kaga duka wannan bai yi ba saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an samu wani ya zo ana cikin huɗuba ya ce ya rasulallah ai dabbobi sun hallaka ya rasulallah babu ruwa a karkara a roƙa mana Allah ya sabko mana ruwa annabi ya ɗaga hannu ya yi Allahumma a gitna ya Allah ka sabko mana ruwa mai ruwa ya yake cewa annabi bai sabko hannun shi ba sai da aka fara ruwa ruwa madina ta kece da ruwa ake ruwa ake ruwa kun san irin wannan lullumi tsakar damana rana ma buku ganin ta ruwan sahe bai kare ba na rana ya fara na marice ya fara sai da aka yi sati guda ana tabka ruwa aka komo ya annabi yana hudu ba sai ga wannan mutumin ya dawo ya rasulallah ruwa ya kashe gidaje a roƙa mu Allah wannan ruwan a tsaye da shi sai annabi ya ce Allahumma hawalaina la alaina Allah a gehen mu ba a kan mu ba ko da yaushe mai ruwa ya ce in annabi ya yi haka sai a ga hadari sun karkata sun yi haka in ya ce hawalaina sai su goce shikenan A- ba a kan mu ba a kan gindin itace a kan mambitin shajar a can muke so a yi ruwan don a samu abinci to Allah subhanahu wata'ala shine mai sabko wannan ruwan ruwa ne mai albarka ya shayar da fa'ambatana bihi jannatin ya shayar da shine garakuna garke eh, lambuna wa habbal asid da ƙwayika wanda suke abin girbewa wanda za a kalaci ko kuma a roro kamar wake ana roron shi ka gani duk ƙwaya ce wanda za a girbe a ajiye kuma ta daɗe abinci ne na shekara in kana so ka samu haka nan wannan hala ba su katin haka nan ga itacen dabino ba su katin masu tsawo kuma laha tal'un adid tana da tal'un nadid in an ce tal'un nadid kumshi na dabinan kumshi kun san aka ɗauko kumshin dabinan ai akwai dabinai da yawa kuma wani busa wani wani busa wani haka yake hutawa ya yi kum in aka karyo shi gaba ɗaya dabinan ne kamar igiyar babba shine ake nihi sai Allah ya ce rizqan lil ibad dukkan wannan abu arziki ne Allah subhanahu wata'ala ya arzita bayin shi arziki arziki ne na abincinku ne ya huto Allah ya sabko muku ruwa ku yi amfani da shi yadda kuke so ya tasku a cikin tabakuna ha'ilau ya tsaya wani ruwan kuma ya shige cikin ƙasa Allah ya ajiye muku shi a cikin ƙasa in kuna bukatar shi sai ku yi rijiya kuma ku dinga ɗaukowa kuna sha duka shi ne Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da hikimar shi wani ya zubo a cikin teku ya tsaya wani ya tsaya a tabki tabki a dinga kwalwa ana noman rani duka ga sunan rizqan lil ibad arziki ne ga bayin Allah subhanahu wataala kenan garka ka samu abinci arziki ne ka samu gidaje masu kyau arziki ne ka samu tuhuwa mai kyau arziki ne duka wannan Allah ya ce rizqan lil ibad wa ahayna bihi baldatan tayyiba haka muka raya gari wanda yake matacce kadhalika al khuruj yanda ko mun yi wannan abun haka hutawa take ranar kiyama don ka gano wannan misalin gari wanda yake matacce za ka ga ƙasa ta zama alkasa ta bushe da rani yanzu in ta daji za ka yi bulaguro za ka ga dajin ya bushe ƙau serere wani wuri in masu wannan ne sun kai taki masu gona sun kai sun zuba taki amma babu wani abu ɗanye Allah subhanahu wata'ala yana zubo ruwa kwana ɗaya kwana biyu ka huta ka gani yadda dajin yake tsanwacar an raya shi yadda ya kamata to haka nan za a huddo ku kar ku yi zaton kun zo duniya kun yi rayuwarku kun ƙare har kun mutu ku yi zaton ba a huddo ku buga yadda suka faɗi da fari ka dalikal huruj yadda kuka ga wannan ƙasar an yi ruwa an yi abinci ta koma ƙe ƙasarsa alkasa kuma an sake tada ta to haka kuma za ku rayu ku mutu abin ne ku kuma a sake tada ku إن شاء, إن شاء الله سبحانه وتعالى سمي قبا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود نعم وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح أي كامو متاننسو ونن قريشاوا kamun su zo akwai ƙauma Nuhu mutanen annabi Nuhu Allah ya halakar da su sun ƙaryata kaddabat qablahum qauma Nuhu qaumu Nuhu mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabawa tun gabanin su wa ashabur rassi hakanan mutanen arras wanda Allah subhanahu wataala ya aiko su su ya aiko annabin su Hanzalat bin Safwan su ma sun ƙaryata wata kabila ce daga mutanen Shu'aib sun gama kabila wa samud da samudawa wa adun hakanan ga adawa sun karyata kai ɗungungun ga fir'auna fir'auna shi ma ya karyata wa ikhwanu lut da ƴan uwan lut su ma sun karyata anan Allah ya ce ƴan uwan shi amma ƴan uwan shi na kabila ba addini ba saboda da sun dibi shi da ba a halakar da su ba kun gani wa ashabul aika su ma da mutanen annabi shu'aib wa qaumut tubba da mutanen tubba dubbal awwal a yaman suke su kuma duk sun karyata annabawa kullum gaba ɗayansu kazzabar rusul sun sun karyata ma'aika fa haƙƙa wa'id sai alƙawali na azaba ya tabbata a gare su idan aka ce sun karyata annabawa duk wanda ya karyata annabi guda kamar ya karyata annabawan ne gaba ɗaya ƙaryata annabi guda ƙaryata annabawan ne gabaki ɗaya to dukkaninsu wa'annan da suka ƙaryata annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu to kamar sun ƙaryata annabawan ne gabaki ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su gaba ɗaya wadda rabalana matsalan idan nan na mutum yana cewa wadda rabalana matsalan ya buga mana misali wanda sai ya halka ya manta da halittar shi qala man yuhyil izama wa hiya ramim hal yake cewa wai wa zai raya kashi kashi idan ta lalace ta zama daddagargu kashi shuwa to kulga ya musu yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda ya halittar da ita ƙasusuwan wannan farkon shuɗi shi zai tada ta wa huwa bi kulli khalqin alim shi kuma masani ne ga dukkan dukkan halitta subhanahu wa ta'ala wa'annan da suka ƙaryata ai an ce musu ne za a taso akwai rayuwa a cikin kabari akwai ita ce rayuwar barzakh akwai rayuwa da za a taso a je a yi lissahi akwai aljanna akwai wuta suka ƙaryata ba za a taso ba hal irin nan na mutum in ji Allah wa daraba lana matsalar wani siya halka yake buga mana misali ya manta da halittar kanshi wani ne ya ɗauko wani kashirar da dagagge ko ɗaɗɗe ya suɗe ya bushe fari kal ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kake cewa Allah zai tada wanda ya mutu yanzu Allah ya iya tada wannan kashin yake nuna mai wannan kashin ma yanzu sai an tada mai shi duka annabi ya ce Allah zai tada shi kuma ya tada ka kuma ya sa ka cikin wuta ɗaya mana talke sun telerecords yanda ya tambaya haka aka ba shi amsa yanda ya tambaye an ba shi amsa tun wannan an gaya mai shi ɗan wuta ne ai wannan gatse ne ya ma Allah ya za ka yi ka zo ka faɗi wannan abu wannan kenan sai mai Allah ya ce gaba أفعينا بالخلق الأول بل هم في لب بل هم في لبس من خلق جديد نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد ونحن إذ- أقرب إليه
ونحن أقرب إليه من حبل وريد نعم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد Allah ya ce a fa'ayina bil halkil awwali yanzu mun kasa ne da halittar farko da muka yi da muka yi ta gajiya muka yi koko kasawa muka yi koko wahala ta bamu ita halittar ta farko bata bamu ba wahala balhum fi labsin min halkin bajadid bar dai su suna cikin wata ruduwa a cikin halitta sabuwa wadda suke gani da za a tado su ka- za a tado su ba a iya tado su ba kaga nan gurin ma'ana abin da ake nihi annal ibtida al khalq lam yu'jizna ai halittar ta farko bata kasa ba mu kasa yin ta ba wal i'ada ashalu minhu to maido halitta ai shi yahi sauki da yin farko da yin farkon abu ne kai shi ya lalace to ko baka iya tada shi da mu kai kai shi Allah ya halicce mu har ka je ka mutu kuma ya kasa tada ka da mu shi ya halicce ka to shine ma'anar aya kamar anda subhanahu wata'ala yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ai Allah shine yake faƙagan halitta kuma ya maido ta wa huwa ahwanu alai a a- maido ta ta dota ita halittar na biyu ai shine mafi kaskanci asahal shi yahi sauki ma da a halittar ta farko yayi na farkon ma balle na biyu sai Allah ya ce walaƙar halaƙanar insan shi dai ku saurara yadda abin yake lalle mun halicci irin nan nan mutum wa na'alamu ma wasu su bihi nafsa nafsu kuma mu muka san abin da ran shi take raya mishi mu muka san abin da ran shi take raya mishi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma mu muna kusa da shi hiye da zuciyar nan eh, igiya mene- me ake ce mata jijiye shi ta wuya hablil warid to mu komo kan aya wannan walaqad khalaqnal insana mu muka halicci irin nan na mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka san kuma abin da ran shi take raya mishi za ka ga rai ta yi ta raya maka abubuwa kala-kala abubuwa diyawa ka dinga sake-sake abubuwa diyawa suka zo suka ce ya rasulallah wai hal abin da ranmu ta saƙa mu ma idan ba mu faɗe shi ba Allah ya kama mana ya ya kama mu akan su komi kama ku za a kan shi sai annabi ya ce a a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma dan adam musulmi abin da ran shi ta aikata idan bai aikata ta raya mai idan bai aikata ba wannan abu in dai ranka ne kawai wasi wasi ne sabata fi sahih ya zo a cikin bukhari a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal annabi ya ce inna allah ta'ala tajawaza li ummati allah ta'ala ya kyale ya rangwamta ma al'ummata ma hadathat bihi anfusaha abinda rayukansu suka sawwasa su suka raya musu ma lam taqul aw ta'mal akul baka faɗe shi ba da bakinka ko kuma baka aikata shi ba tsare-tsare ne na rai wasi-wasi ne kala-kala ta dinga zargin wannan ta zargi wancan ta zargi wancan ta kulla ma wannan sharri ta tuhumu wannan ta tuhumu wannan to in dai baka faɗi ba da bakinka kuma baka aikata ba Allah ya gafarta maka amma in ka faɗi ma wani mugun abin to za a maka lissahin abin da harshenka ta faɗi kuma in ka aikata ha'ilau za a maka lissahin wannan aikatawar da ka yi Allah subhanahu wata'ala yana so mu shiga aljanna an yahe maka abin da ranka zata yi ta wasi-wasi matu wasu su bihi nafsu wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil wari mu muke kusa da shi hiye da jijiye shi ta wuya kun ga nan gurin maiya ta ubangiji kenan aqrabu ilaihi min hablil wari mu muke kusa da shi hiye da jijiye shi ta wuya Allah subhanahu wata'ala yana ce mana a cikin wata aya ya ce inna na hannun nazalna dikira wa inna lahu da hafizun to ku duba abinda za a gama fassara wannan aya da wannan aya Allah ya ce mu muka sabko a dikir wannan alkur'ani wa inna lahu la hafizun kuma mu za mu tsare shi kuma nan ya ce wa nahanu aqrabu ilaihi min hablil warid mu muna kusa da shi hiye da jije shi ta wuya to kowa ya san ƙur'ani jibril ya zo da shi jibril ya kawo ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai allah ya ce na hannu mu ne muka sabko shi an fahimta to, to gama wannan na hannun na wannan jibrilin gama shi akan wannan ayai wa na hannu aqrabu ilaihi min hablil warid muna kusa da shi hiye da jijiyar shi ta wuya lokacin da zaka mutu mala'iku ne suke tare da kai Allah ya ce mu muna kusa da kai mala'iku ne Allah ya aiko ko suna tare da kai yanda ya kamata wani lokaci ne idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimal wa anil wa anil shimali qa'id lokacin da yatalaqal mutalaqiyani wannan wanda suke gamuwa guda biyu suke gamuwa da shi damar shi da hagumkin shi ma yalfizu min qaulin ba zai taba hadin wata magana ba illa ladaihi raqibun atid sai iya tare da raqibun atidun su wane ne raqibun atidun din wannan raqibun atidun din nan Allah subhanahu wataala yake ce mana a cikin suratul infitar wa inna alaikum lahafizin lalle kuna tare da masu kiyaye ku kiraman katibin masu karamci masu girma masu daraja katibina kuma masu rubutu ya alamuna ma ta fa'alu duk abin da kuke aikatawa sun sani mala'iku ne Allah yake gama da kowa kowa Allah ya gama shi da mala'ika suna tare da shi don annabi ya ce babu ɗaya daga cikin ku sai iya da mala'ika tare da shi kuma yana da shaidan tare da shi ku duba magana yadda take kowa da kun shedan a tare da shi har suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah hadda kai yace hadda ni amma ni Allah ya muni gamankatar shedan kin da aka gama tare da ni baya ya musulunta ya musulunta baya umarni na da komai sai da aikin alkhairi annabi yace kowa iya da lamma lamma din shine ingiza ko tunkuda ta shedan da ta mala'ika zaka ga mala'ika in ya tunkuɗa ka ya ingiza ka na ya zaburar da kai ka tashi kai ta aikin kirki ne wani aiki na kirki baka yi shi ba ko ana yin shi kai kayi shiru in kana yawan ibada sai shaɗin ya sai mala'ikan ya taɓa ka ya sa maka kuzari sai ka tashi kai ta aikin na alheri shi kuma wancan shaidan ke in daman kayi nisa da ayoyin Allah baka karatun Qur'ani baka biyayya baka abin da Allah yake so shi ma yana taba ka yana ma lammakin wannan shi kuma ya taba ka ne zabura ka akan mugun abu ga can ana shaye-shaye kai kana nan azumne sai rikita ka sai ka tashi ka je ga can ana abubuwa tun na fasikanci da fajiranci kai kana nan zamne sai ya taba ka sai ka tashi ya za a yi abu kaza banda kai sai ka tashi ka je Allah kiyaye.
Amin.
To abin tambaya a nan shine kowa bai san ba shaidan kin shi ya musulunta ko bai musulunta ba. Annabi kadai ya gaya mana shi wanda shaidan yake tare da shi ya musulunta. Domin kowa a tare da shi akwai shaidan. To sai ka yi kokari ka kada shi. Duk yanda za ka yi ka yi kokari ka kada shi sai Allah ya taimake ka. Sai mala'ikan nan ya taimake ka bayan Allah subhanahu wataala. Kuma raqibun atidun dinnan da aka faɗi. ana nihin raƙibun mai muraƙabarka yana kula da kai shi mala'ikan duk abin da kake faɗi da duk abin da zaka aikata suna tare da kai atidun yana lassaƙe da kai kole baya rabuwa da kai babu yadda za a yi ka rabu da shi don yawa wasu tafsiri sun fassara cewa mala'ika biyu ne raƙibun da atidun wasu tafsiri kuma ƙaunar rajin sun fassara cewa sifa ce domin ba mala'ika biyu rakama ne a tare da kai lokacin ma da za a kai ayyukan karan litinin da ran alhamis ai fasasyon da service ne aiki mala'ikun da suka zamna tare da kai litinin talata laraba alhamis su kai gurin aikin ka gurin Allah kuma wannan su zo su zamna da kai alhamis in juma'a subdu ladi litinin su ma su kai ayyukan ka kuma a kullun da dare ana kai ayyukan bayin Allah sannan kuma nisfu nisfu wani wata ne sha'ban hallo ana kai aiki gurin Allah to duka haka ne aiki kawai ake kaiwa gurin Allah subhanahu wataala kenan wannan raqibun atidun sifa ce ta mala'iku kaga nan gurin duk maganar da zaka faɗi duk aikin da zaka yi suna rubutawa shine wani malami yace da ana ganin su mala'ikun wannan da suke rubuta in ka zo zaka yi sata ka meka hannu zaka dauko shi ko ya dauko alƙalami zai rubuta da ka gani ka dan ji tsoro ka dan to sai Allah ya ɓoye su jarabta ce gani ka yi ko ba ka yi ba ka yi ko ba ka yi ba to amma kuma aka san shi in karatun Qur'ani kake misali musamman yanzu watan Qur'ani idan ka ce bismillahir rahmanir rahim mala'ikan yana kana ganin shi ya rubuta ma ladan ya rubuta lada nawa za a rubuta ma in ka ce bismillahir rahmanir rahim annabi ya ce li kulli harfin ashara hasanat duk harafi guda lada goma a cikin bismillahir rahmanir rahim harafi nawa harafi nawa ne sha tara ba sun mi ara alif lallam hakuri ko baka san wannan karatu bismillah eh haka ne da ba da sin da mim ba sun mi ara alif lallam hakuri alif lamra ha karami sai karhe karanta su min jaye yara eh su ne alfabet da haka ake koya ma da haka duk muka koyi karatu eh haka nan ne to ka gani bismillahir rahmanir rahim harafi 19 19 so 10 nawa 180 180 da gomiya tar ko 190 kana cewa bismillahir rahmanir rahim malaika ya rubuta ma lada 190 alhamdu alhamdu lada 50 alhamdu da kace lada 50 an rubuta ma kana gani kana yi yana rubuta kana yi yana rubuta ka tsaya sai ka yi ta yi kawai to haka ne wa sai aka ɓoye shi ba ka gan shi ba don a jarabce ka jarabta ce ka yi ko ba ka yi ba musamman yanzu watan ƙur'ani ya kamata mu yi ta karatun ƙur'ani mu yi ta yi duk harafi guda lada goma gare ka in alhamdulillahi rabbil alamin kadai ka iya ita yin ta ita yin ta ikomi ita yin ta kawai ai ta rubuta ma ladan wannan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid ba zaka taba hudin wata magana ba sai mala'ikun nan suna tare da kai sun rubuta to haka rayuwar tamu take tahe sai Allah ya ce waja وجاءت سكرة الموت بالحق الحق نعم ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ana haka ana haka haka rayuwar kowa take har lokacin da ka zo mutuwa Allah ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq sai ga magagin mutuwa ya zo maka da gaskiya mutuwa zaka yi tahiya zaka yi zaka koma ga Allah dalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin nan da kake tsoro to yau ya zo shikenan tahiya zaka yi magagin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah inna lil maut la sakarat lokacin da yake cikin magagin mutuwa yace tsarki ya tabbata ga Allah lalle mutuwa tana da magagi zaka ga hatta da mumuniwa yana shan wuya gurin mutuwa wani kuma wani Allah subhanahu wataala dan ya kankare mai zunubin shi ne wani dan sauran zunubi da ya mai saura sai ya shi- a a zazzage mai shi tun anan dan ya je ya gamu da Allah shikenan an kare rayuwar ta duniya rayuwar ta ƙare shi kenan irin magagin mutuwar da zai shiga sai mala'ika ya zo kan shi ya yi kiran ran sai ta huta ta huta ta koma gurin al'amarin ubangijinta domin in rai ta huta annabi ya ce tabi a halbasar sai kallo ya bi ta za ka ga ranka tana huta sai ka kalle ta shi ne ƙarshen kallo wanda za ka yi domin kowa idan shi a buɗe ko makaho sai ya ga ran shi radda zakka ganta ran nan kare cinka ne magana ta kare yanzu an ce ina ranka baka san ba inda take duk mi ka gwada a jikinka wani abu ne naka na in ka ce gata wannan kirjinka ne gata wannan kanka ne gata wannan hannunka ne ina ranka tana nan a cikinka Allah ya san inda take lokacin da za ta huto ka ganta shine karshen kallonka ta tahi zuwa ga al'amarin ubangiji sai a zo a shahi ma ido magana ta kare Allah cika mana da imani آمين Allah cika mana da kalmar la ilaha illallah آمين waja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid kai bawan Allah wannan abun nan da kake tsoro ne sannan idan an mutu sai a je a yi rayuwar barzakhiya ita ce rayuwar cikin kabari wadda ko da mutanen da wata dabba ta cinye su an daidaita su Allah da ikonsu suna cikin kabarinsu ko da wuta ta ƙona su suka sh- aka sheƙe to suna cikin kabarinsu yanda rayuwar kabarin take sai sun ɗanɗane ta in aka bin in aka a- aka shahe maka ido a zo a maka sallah in kai musulmi ne in rai ce ta musulmi tana cewa qaddimuni qaddimuni mutumin yana qaddimuni qaddimuni ku kai ni ku kai ni ku kai ni maza maza ku kai ni a kai shi kabarin shi tun daga gurin mutuwa ya samu albishir shi dan aljanna ne za a wahala ta kare wahala ta kare in kuma mugun abu ne in an ɗauke shi za a kai sai dinga wa ya waila ya wailata aina tuqaddumuha kai co ina ne kuma zau kai ni ina zau kai ni kuma yana fada amma kowa bayyana shi za a je a yi rami a yi kabari ramin nan ya dace da karkara wasu karkara surut ɗaya suke yi tun daga sama har ƙasa sai su nasa mutumin sai a sa duwatsu karkarar da su su dutse ce kamar dajin agaras za ga kabarinsa ɗaya ne haka suke yi wa- wasu wajen wajen wajen tawa duka karkarar ce wasu karkara za su yi uwai a babban rami kuma sai a yanko da ƙasa sai a yi guda a yi ƙasa sai a zo a saka ka daidai nan kuma wani wuri za a yi babban ramin sai da gaban shi sai a yi loto in aka sako sai a soka mutum a ciki shi yasa ake sa mutum biyu uku a cikin kabari guda yanzu a madina idan ku duba idan aka gina kabarin babba ne ya yi tsawon mutum sai da kuranga wata yar karamar kuranga ake shiga za a meƙo mutumin sai ku saka shi ciki haka ya kalli alƙibla ana iya ƙaro wani a saka shi a ƙaro wani a saka shi tukwana abin ne haka ake sawa an tsara mai ilimi mai ƙur'ani ne gaba mai bi mishi kaza haka ne a tsarin musulunci eh ana binne kabari amma a tsare ba irin na yahudu ba da sara da kafirai wanda kawai a zube ake zubawa in an zuba jama'a gaba daya akwai wata shekara mun je rwanda a kigali mun je taron ittihad ulama afirka shine union de zulema d'afrique allah ya sa ina daga ciki an gayyace ni aka ɗauko aka aiko mana takardar jirgi muka ta yi kusan kwana goma muka yi a kigali a lokacin nan an yi wannan majamu'a kin wannan waɗanda aka yi tsakanin tutsi da hutu na bala'i za aka kai mu guraren duk da aka yi bala'in wannan sai a isko kabari a ce mu nan mutum 500 ne a ciki haka aka zuba su aka binne a isko wani kabari a gwada mu nan mutum 200 ne ko 300 a ciki ba irin binnewar musulunci ba ce haka kawai ake zubawa a sa wannan caterpillar ta zuba ƙasa ta binne shi kenan kabari ne sai a shahe saman da siminti to kun ga wannan na wanda ba musulmi bane ba musulmi tsari gare su na binnewa idan aka binne ka sahabbai idan aka binne ka sai wanda suka binne ka su tahiye su suna kama hanya za su tahiye su Allah subhanahu wataala yace za a maido ma hankalinka sai ka ji sarawun takun kawahuwansu sun tahi a lokacin mala'ika ya tada kai tsamnar da kai a ce ya bin adama dafanu kawai sarrafu ya ɗan adam sun binne ka sun tahi shi kenan sun binne ka sun tahi har ka ji sawun takalminsu sun tahi magana ta ƙare a nan za a maka tambayoyi idan ka amsa tambayoyi ka ci jarrabawa fabi hawa ni'ima man rabbuka wane ne ubangijinka ka ce rabbi allah ubangiji na shine allah ma dinuka menene addininka dini al-islam addini na shine musulunci ma da ta fi daka rajul mi kuke ce ma wannan mutumin wanda aka aiko muku sai ka ce Muhammad Rasulullah Muhammad ai ma'aikin Allah ne to mumuni in ya bada wannan amsa a ta ƙarshen ya san ya ci jarrabawa sai ya ƙara faɗi Rasulullah Rasulullah ma'aikin Allah ne Allah ya aiko mu to anan za a ce ba ku duba akwai wani karatu na gargajiya a da da ake koya ma tsahi suke bin gida gida bawa mai kwanciya tsakar ɗaki menene ɗaya Allah ne ɗaya wallahi ba wannan bane za a tambaye ku a tsakar ɗakin cikin kabarin ba haka nan bane ba menene daya Allah ne daya menene biyu menene biyu da sama da ƙasa ne biyu menene uku wai murhun Fatima diya annabi dutsen nan guda uku sune uku menene hudu mala'ikan zai tambaye ka menene daya menene biyu kai wallahi gyara zan gamo ka da mala'ika a cikin a cikin kabari menene biyal menene biyal kai baka karanta ba sallah biyar sallah guda biyar minane shi da to minane sitta sittani na cikin ƙurani shi da shidda haka dai aka tahi wannan karatun kullum ke shi koyi watsi da shi wannan ba karatu ba ne ba wannan shirme ne mala'ika ba wannan ba zai tambaye ka ce ma zai yi marrabuka wane ne ubangijinka kuma ka samu baki kun san ƙarya gare to sai Allah ya kulle bakin in kahuri ne bai ya iya faɗi daga an ce marar buka wane ne ubangijinka in kafiri ne zai ce ha ha ma'adiri ha ha ban sani ba mala'ika ce ladaraita wala tadiri ba ka sani ba kakka sani tun daga nan za a fara jibgarka Allah kiyaye za a buɗe maka ƙofa a aljanna kai kahurin da aka jibga a buɗe ma ƙofa a aljanna a gwada ma gidanka na aljanna a ce kaga gidanka na aljanna da ka bi Allah amma yanzu da baka bi Allah sai a gwada maka kowa a wuta a ce ga gidanka inda za a kai ka daga an tashi kiyama shi ko mumuni daga ya bada amsai sai a gwada mai gidan shi na wuta da fari a ce ka ga gidanka na wuta da baka bi ba Allah amma yanzu da yake ka bi Allah sai a gwada mai gidan shi na aljanna a ce ga gidan shi na ga gidanka na aljanna shi wannan abu da mai taga daga aljanna ya fara jin ni'ima ta aljanna a lokacin zai ce Allah yaushe zan je gidan a gaya mai sai tashin kiyama sai ce raba a kimu sa'a Allah a tada kiyama yanzu yanzu shi kuma wannan yana cikin balbalun bala'i in ya ga musibar da yake ciki a cikin kabari kuma aka gwada mai gidan da zai ta yin an tada kiyama sai ce rabbi la taqimu sa'ata abada ya Allah hal abada kakka tada kiyama wannan in dai in an tada ga inda za ka yi ai cikin kaburran nan da kuke gani rayuwa ce rayuwa ce wadda take ita ce a cikin kaburra rayuwa ce diyawa kowane kabari da yanda yake ciki Allah datar da mu har lokacin da waja'at zakaratul maut bil haq dalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fi suri lokacin tashin kiyama kenan Allah ya ce wa nufikha fi suri dalika yawmul wa'id za a yi busa a cikin kaho wannan ita ce ranar da aka yi alkawali ka gani yaktubu kullu ma takallama min khairin aw sharrin to raqibun atidun ne wannan wannan ita ce ranar da aka yi alkawali alkawali wanda za a je a yi shari'a kuma alkalin Allah ne subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yake tambaye shi yaushe ne raha yace ya za a yi muhuta alhali mala'ikan da Allah ya wakkala ya yi busa ya ɗauki kamar ƙahon ya shirya ya sa a bakin shi ya gumtse tsima yake a ce busa kawai ya busa tab a shirye yake mala'ikan tsima yake kawai umarni da gurin ubangiji ya ce busa shi kenan kawai zai busa kowa sai ya mutu to ka gani al'amarin huyin da yake shi mala'ikan a shirye yake shi ne wani yake cewa da in yi rikici aka yi rikici sai je kwaɓa bakin nan shi a yi busan ma gaba ɗaya kowa ya tashi mutum sai ya je can ya sha wuya ya ce da mun bai ba ya ce ya buya ya cika bakin shi da iska ya ce to ko in ka sha tsamiya a gaban shi miyau in ya guda kaɗan sai fuf kawai wannan izgili ne Allah subhanahu wataala ya ce wa nufiha fi suri lokacin da aka yi busa a cikin kaho dalika yawmul wa'id wannan ita ce ranar alƙawalin da wa'idi wanda aka yi wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo taron mahashar tare da mai rakota da mai shaida a kanta mala'ikan da zai zo ya shaida a kanta kuma da mala'ika mai korota sa'iq mutum da mala'iku biyu haka zai zo sai Allah ya ce mi laƙad kunta fi gaflatin min hada da kana cikin rafkana daga wannan ko faka shafna an ka gida'ak muka yaye duk wani rufin da yake tare da kai fa basaruka al-yawma hadid kuma ganinka a yau kar yake kamar karfe sai mi gaba وقال قرينه هذا ما لدي أتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مؤتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
نعم الله سبحانه وتعالى يتي أتكن سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون wallahi da za ka ga mujirman iya na kisuru usihim sun kusantar da kansu sun sunkuya kansu inda rabbihim gurin ubangijinsu wanda an musu shari'a wuta za su rabbana absarna wasami'ina suna ya ubangijinmu mun gani kuma mun ji farji'ina a maida mu duniya na amal salihan za mu yi aiki managarci inna muqinun mun sakankance yanzu mun yarda lalle akwai tashin kiyaman nan Allah yake ce ma annabin shi da kaga lokacin da za su yi wannan shi anan kwana lahiya tashi lahiya sai kaga yaro da dan adam kwana lahiya tashi lahiya sai kaga yaro ɗaya kaji kake ba baka isa baka mutu musamman shedan wanda yake rikitawa a wannan bangaren su ne samari shi sarmari dan bakwai ne ake cewa bana bakwai shi ji yake wa bai isa ba ya mutu bai isa ba ya mutu kai ka sa kwakwalwa ka ta ɗauka kai wai ba yanzu ba zaka mutu a'a sai na girma sai na yi kuɗi sai na yi aure sai na yi ɗiya sai na samu kuɗi na yi fvva farm villa voiture argent eh a samu a yi aure a samu villa a samu mota a samu kuɗi sai wannan sai na tsufa zan mutu kai saurayi wallahi walka tashi burtsike idanuwanka tashi ka ji wani ba da aka aiho shi sati guda bai bai mutu in a ungo in a gidanku ba a mutu ba to a ungo ku a mutu wani ba aiho shi ba ma da rai duk yanda kake da shekarunka akwai wani wanda bai kai ba ya kai ya mutu an binne shi to tun da shi bai kai ba ya kai ya mutu an binne shi ashe kai ma ka isa ka mutu ka isa ka isa Allah kadai ya san lokacin da zaka mutu wannan hudu ba ta shedan ka ta ruda ka وكم من فتى يمشي ويشبه لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري نوى سوري زكا يا يا تهيا يا واي غري لاهيا لو ashe shi tuni an hudo likahonin shi kasuwa shi bai sani ba a ran nan zai mutu iya abin da ya ga dama yana barkata ɓanna duk abin da Allah baya so yana jiji da kai shi ba lahiya ba ne shi mai ƙarhi ne shi kaza ne shi kaza ne waye isa ya mai kaza ashe likahonin shi ya hudu a ran nan zai mutu ɗan lokaci ne ɗan ƙanƙan nan ya cika a ɗauki ran shi bai sani ba saboda haka kashe ɗan ya ruɗa ka ka dinga ganin cewa baka isa ka mutu ba yaro ƙarami mutuwa yake saurayi mutuwa yake yanda lattijo yake mutuwa tsoho yake mutuwa lokaci ne kawai kuma wannan lokacin babu wanda ya san su sai mahalicci babu wanda ya san shi sai mahalicinmu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu babu ran da ta san a wace ƙasa za ta mutu yaushe za ta mutu kowa bai sani ba Allah ya ce wa ƙala ƙarinuhu hadha ma ladayya atid ai ƙarinin shi abokin nashi wanda suke tare a nan malakul muwakkal bi amal bin adam shi mala'ikan da yake tare da shi wannan ƙarinin na nan wanda za mu gani na yanzu mala'ika ne shi ne zai ce ma Allah hada ma ladayya atid ya Allah ya shahadu alaihi yawmal qiyama zai shaida akan shi ranar qiyama bima fa'ala da duk abin da ya aikata shi mutumin wannan mutamidan muhtaram bila ziyadatan wala nuqsan ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba gashi abin da aka kawo aikin shi ya Allah mala'ika ya zo ya sallama dosiye kinka an ida kaf shikenan magana ka kai ta ƙare za a zo a tsaida ka gaban ubangiji kana hufatan urratan gurla kana ba takalmi ba, ba tuhuwa a jikin zir babu tuhuwa gurla da sullu sullu ake cewa komi da loba loba wanda ba kaciya haka za ka tsaya gaban Allah ka duba ka ga wuta ka duba ka ga aljanna ka alƙalin kuma Allah ne a maka shari'a alƙiya fi jahannama kullu kaffarin anid Allah zai in aka yi shari'a sai Allah ya ce ma mala'ikun wata faɗa masu tafsiri sun ce mala'ikun guda biyu wanda suke sa'iqun wa shahid shine Allah zai ce musu ku jefa shi cikin jahannama saboda an yi shari'a bai ci ba jarrabawa wata faɗa kuma an ce a'a da mala'ikun zabaniyawan 'yan wutai su ne za a ce alkiya fi jahannama ku jeho cikin jahannama kullu kafarin dukkan kahuri anid wanda yake mai tashin karahanci ku jeho cikin jahannama manna'in lil khairi na'am manna'in lil khairi to mu tashi kan nan manna'in lil khairi lokaci har mun huce suka ci sai mu tashi wa kala qarinuhu insha Allah rabbal alamin abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kuka sani mu mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigar mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu iko binta ko mun dacin ta ya Allah ka cika mana da la ilaha illallah ya Allah ka sanya karshen kalmar mu la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya ya Allah wanda ba su da lafiya a cikin mu ka ba su lafiya ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasarmu ya Allah ka sanya ƙasarmu daga cikin masu zaman lafiya ka taimake mu ya arhamar rahimin Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ya Allah masu taimaka ma addininka Allah ka lullumka musu dukiyarsu masu neman aure Allah ka ba su daidai da su bi rahmatika ya wahidal qahar masu neman iya Allah ka ba su ya arhamar rahimin ya Allah ka taimake mu bi rahmatika ka gafarta mana ka diyauta wuyayen mu daga shiga wuta a wannan dare na Ramadan bi rahmatika ya wahidal qahar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين